أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta subdu domin ci gaba da karanta wani littafi mai girma hisrul muslim wanda muke karatu na sati-sati yau muna 26 ne ga watan rabiul awwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda shine daidai da 23 ga watan 11 2019 miladiya sati wanda ya wuce mun tsaya a babe ko kuma magana da mala yake addu'a ta sujada قال المؤلف رحمه الله تعالى أدى ديكا تفرقو سبحان ربي الأعلى salasa marrati so uku sahabin da ya rawaito wannan hadisi shine Huzaifatul Yaman radiyallahu ta'ala yana subhana rabbil a'la idan mutum yana sallah in yi sujada ala da kalla ya kamata a ce yayi subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la eh so uku shine ma ya mala yake cewa yustahabu mana yana zamantowa mustahabi واستحب أهل العلم ألا ينقص الإنسان في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات كان ركوعي أقول سبحان ربي الأعلى أي سبحان ربي العظيم نقوم سجدا سبحان ربي الأعلى yana daga cikin mustahabi malamai suka ce mutum ya kara daga uku idan alal akalla dai ko da mutum yana gaugawa yayi guda uku da ƙara hudu biyar shidda bakwai takwas habba iyaka ƙarin lada ne da kuma matsayin sallah ta mutum subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li addu'a ta biyu daidai take a cikin ruku'i ma haka take idan can baya mun karanta ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li kenan subhana dai kalma ce wanda su da yawa mun yi ta wucewa a kanta kalma ce wacce ke nuna kamar tsarkake ubangiji kore mishi duk wani siffa na tawaya da na ƙasa shi ne wanka ce subhanaka kamar ka girmama Allah ka kore mishi duk wani abin da bai kamata ba a dangana shi da su rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li wannan kuma addu'a ce Allah ka gafarta mini na uku subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh shi ma wannan ya wuce a cikin rukuyi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh kenan duka tsarki mana Allah subhanahu wataala kuma ya tsarkaka ubangijin malaika da kuma malaika jibril shine ruh an kebance shi daga cikin mala'iku shi ma mala'iki ne to amma saboda daraja daraja ta mala'ika jibril ta yi ta sauran sai annabi yake cewa cikin wannan duwa rabbul mala'ikati wa ruh ina alƙalla su ma waɗanda gaba ɗayan su mutum yayi so uku ko da dai mutum kowace irin gaggawa ce yake na hudu allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين yana wanda cikin addu'a ta sujada wanda ya kamata mutum ya yi dama kuma sujada wuri ne wanda ya kamata a ce mutum ya nutsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ruku'u fa azimu fihi rabb shi ruku'i ana girma ubangiji can bayan mun yi magana cewa a cikin malamai akwai wanda suke ganin ma ba a adda a cikin rukui lokacin da kai rukui Allahu akbar sai da abin da ya shahi girmama ubangiji to amma a cikin sujada nan ne wajen adda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya nutsu a cikin sujada nan ne ya yi kusa a amsa ma bawa idan kamar mutum yana kusa da ubangiji lokacin da ka ɗora goshinka a sujada da duk wasu addu'o'i ya kamata ka yi su wanda addu'o'i ne wanda suka zo baki mai tsarki na sallallahu alaihi wasallama kamar misali a ce mutum ya yi subhana rabbil a'la sau uku ko ya yi subhana qudus rabbul malaikatu ruh wanda ka zaba to kana yin addu'a da kake so amma banda qur'ani kana yin addu'a da kake so banda aya ta qur'ani ita ce kare wanda annabi ya hana sallallahu alaihi wasallama cewa ubangiji ya hana shi ya karanta qur'ani a sujada to kenan duk wata addu'a da ka sani kana iya yin ta anan kana neman wani kariya ne kana neman wani arziki ne kana neman wata bukata ce anan sujada ya kamata ka yi ta idan ba ka yi ba larabci sai ka yi da harshenka wanda ka iya harshenka na gida ko ka yi da hausa ko ka yi da barbarci ko tubanci ko zabarmanci da harshen da ka iya babuzanci sai ka yi shi allah subhanahu wa ta'ala yana ji kuma ya san abin da kake ruhata zuwa gare shi malamai sun yi bayani akan wannan cewa wannan ba a sa shi daga cikin kamar magana a cikin sallah Allah yana bukata kaza Allah ka bani kaza Allah ka kare ni daga kaza Allah ka shirya ni ka shirya yaya ka shirya mata zuriya wani abubuwan duka mutum yana iya yi da hausar shi idan muka yi ba larabcin kuma Allah subhanahu wataala sai karba Allahumma laka sajadtu ita wannan adar ma'ana kenan ya Allah gare ka nayi sujada wa bika amantu kuma gare ka nayi imani wa laka aslamtu na mai kauya gare ka ya Allah sajada wajhi fuskata ta yi sujada lillazi khalaqahu wanda ya halicce ta wa sawwarahu kuma ya surata ta wa shaqqa sam'ahu kuma wanda ya bude kunne wasarahu da kuma gani mana Allah ya bude maka ji ya bude maka gani tabarakallahu ahsanul khaliqin albarakatun shi sun yawaita shine tabaraka wanda yake mai kyawun halitta idan mutum ya kalli mutum zai salalle Allah mu da sarki gwani ne wajen halitta yadda ya halicci ɗan adam wani hadisi ne na Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala adda ta biyar ta sujada ɗaya eh ake cewa kamar ayar kamila amma an samu wannan sabani da ayar kenan ya zama ba kamar an hudda shi daga ma'anar aya kamar yanzu rabbana atina fid dunya hasana sai ka ce allahumma rabbana atina fid dunya hasana mana kenan ka tsara allahumma a ayar babu allahumma yana yana sai ta huta daga ma'anar aya sai ta zama to ma'ana ta abinda kake so ka yi roƙo ka yi roƙo da shi ta biyar subhanallazi eh subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama subhana zil jabaruti والملكوت والكبرياء والعظمة mana subhana dai mun ta fassara shi shine mutum ya tsarkake ubangiji da duk wani abu na tawaya zil jabaruti kuma Allah shine wanda yake da jabarut a jabarutu kamar shine alqahara kamar wanda ya gagari kowa a ikon shi abin da ya ga dama yake yi madaukakin sarki fa'alul lima yurid kuma ba tambayar shi saboda me aka yi sanyi saboda me aka yi zayi saboda me aka yi ambaliya ko kuma saboda a wannan ko hukuncin ubangiji idan yayin shi ta zauna ko saboda wani dan mi wani ya rayu ko dan mi wani ya mutu kaga wannan duka jaburuti ne na ubangiji ya raya wannan ya kashe wannan ya arzuta wancan ya talauta wancan cikin karhin shi shine jabarut wal malakut da kuma mulki mulki ma'ana mai sunan mulki ba mulki ba rabi da rabi walkibar yawo da kuma girma girman kai shi yasa girman kai manzo sallallahu alaihi wasallama aka zargi mai girman kai hadisi yazo daga gare shi sallallahu alaihi wasallama cewa girman kai kamar rawanin ubangiji yana duk wanda ya zamanto a cikin bayu mai girman kai ne kamar ya dauki wata siffa ta Allah ya dora maka shi to Allah kuma ya ce duk wanda dauki wannan siffa ta girman kai ya dora maka shi sai Allah ya mishi azaba ya kamata mutum ya zamanto mai saukin kai na girma mutane yara da mata da kowa ne ne duk wani mai girma a bashi girman shi duk wani yaro karami a ji tausayin shi to haka ya kamata mutum ya kasance ka yi sallama ka gaisa da duk wanda ka sani da ma wanda baka sani ba wal azama da kuma girma to waɗannan kalmomi da guda hudu wanda duka suna nuna girman ubangiji subhanahu wataala addu'a ta shidda cikin sujada da har yau Allahumma ghfir li dhanbi kullahu دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته والسر اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره kan mutum yana adda cewa Allah gafarta mini zunubai na gaba daya kullahu dukkahu kamar karami kenan zunubi karami wa jullahu da kuma zunubi babba ko mai yawa idan Allah gafarta mini wa awwalahu wa akhirahu zunubi da na da na fari da na karshe duka ya Allah gafarta mini da kuma na boye da kuma na bayyane wa alaniyatihi kamar zunubi wanda mutum ya bayyane wasu ma sun ganshi wa asirrahu na boye wanda ba wanda ya gani sai Allah idan ka ce Allah ka gafarta mini wanda ya bayyana da wanda bai bayyana ba اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وانا حديث لنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنهم هاي يومالا أذكار نيك كمان ناس سجدا نا بقوي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك أو وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك wani addu'a tara da muhimmancin gaske mana kamar kana cewa ya Allah ina neman tsarin mana da kariya ka yarda da ni akan cewa Allah yarda wannan sai ta saka kare ni daga kushin kushinka shine mana bi ridaka min sakhatika kenan idan Allah ya yarda mutum to babu zancen kushi kenan kushin Allah ya tayi a gare shi wa bi mu'afatika min uqubatika yanan kuma kamar kana cewa ya Allah ina neman tsari da irin gafara da yahiya da zaka muni da kuma kama da laihi da zaka kene ya Allah ka sa tsakani na da irin kamun da zaka muni ka sa gafararka da kuma rangwamen shine mu'afatika wa a'udhu bika minka kene ya Allah ina neman tsari mana daga hushinka min azabika kenan minka daga azabar da zaka yi a'udhu bika ina neman tsari a gare ka ya Allah subhanahu wataala kada kai hushi da ni minka dan ka aje ka muni azaba madaukakin sarki la uhsi sana'an alaik ya Allah bana iya kididdige irin yabon da zan maka kenan duk wasu kalmomi ne yabo ya Allah ina yin su gare ka anta kama asraita ala nafsika kamar yadda kai yabo a kanka kenan wannan magana ce dunkulaliya da guda bakwai nan mutum ya ga dama ya yi su gaba ɗaya ka ga dama ka yi na ɗaya ka ga dama ka yi na biyu na uku na hudu ya nama dai ƙofa buɗe mutum wanda ya ga yanayin sallar da zai musamman kuma in mutum ya zama to limami ne to dole sai ya kiyaye saboda kai ja mutane har su ƙosa wanda kuma mai sunna ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hana wannan amma mutum kai kadai kake sallah a gida ko a masallaci yana kana yanda ka ga dama ka jima kana yin sallah da wanda tsakaninka ne da kai da kanka amma idan limami ne akwai mara lahiya akwai yara akwai wani mai uzuri to in limami ya yi taja ya yi taja sai tunanin shi wuta daga sallah sai ya rasa ranar sallah da yawa da kenan kowace ɗaya daga cikin wannan idan mutum ya yi musamman da subhanar rabbil a'la mafi yawa ita ce ta shahara mutum ya akalla sau uku a takaice babu kuma wani jimawa du'a'ul jalasati bayna sajadatai addu'a wadda take magana idan mutum ya zamna tsakanin sujada biyu lokacin da kai sujada Allahu akbar in ka dago kayan ka je sujada ta biyu addu'a da ya kamata ka yi ita ce mala ya kawo ta warko rabbi gifirli rabbi gifirli yana duka maimaitawa ne aka rabbi gifirli rabbi gifirli wannan shi za ka yi ta yi yana Allah gafarta mini Allah gafarta mini wannan hadisi ne na Huzaifatul Yaman radiyallahu anhu mala yace ja'a fi salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama fil layl wa qiyamihi at-tawil bil baqara wan nisa'i wa ali imran yazo daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama idan yana sallar dare sai karanta suratul baqara kusan izi biyar hudu da wani yana tsaye ya karanta suratul nisa'i ya karanta ali imran shi kadai sallallahu alaihi wasallama yana tsaye wa ruku'ihi allazi huwa nahawu qiyamihi sai kuma ruku'in nashi sai zama to kamar tsayuwar da yi kenan misali idan mutum yana sallar tsarin yanda ya kamata ya kasance in kai tsayuwa mai tsawo to ya kamata sujada ta zamanto mai tsawo ce in kai tsayuwa gajere kenan sujada sai ka kai kai ta ita ma ta zamanto tsakatsakiya to amma misali manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta bakara ya karanta nisa'i ali imran karatun ba kadan bane da yawa ne izo huka ne to kenan idan kai in yi ruku'i ma haka zai kasance sai ya jima sai ya jima yana wannan abin da yake haka kuma sai mala ya ce والركوع الذي هو نحو قيامه وسجوده نحو ذلك سجد شيما haka وانه كان يقول بين سجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويجلس بقدر سجوده kiran abinda malaki so ya mana tunatarwa shine da aka ce rabbi ighfir li rabbi ighfir li in ka hode so biyu shikenan ya isa a yi zakai tai sai ka kimanta shi da irin tsayuwar da kai ma'ana kenan in tsayuwar ka mai yawa ce in ka zo sujada rabb subhana rabbiyal a'la da zakai in ka taso daga sujada ka hanka je ta biyu to wannan rabbi gifirli rabbi gifirli kenan sai kai tai sai ka kiyasta har sai ya zama to wannan zaman naka na tsakanin sujada biyu da sujada ka kamar ɗaya ne lokacin ina ce minti ɗaya ne kai a sujada to ya kamata a ce kai minti ɗaya kana rabbi gifirli rabbi gifirli kenan kun ga wanda sai nuna mana tana yawa kai so goma tana yawa kai so ashirin tana yawa kai so talatin yanzu kamar nan mazu sallallahu alaihi wasallam wanda ya da sallar daren nan ga bakara ga nisa'i ali imran kenan in ya zo tsakanin sujada da sujada biyu alal akalla sai ya kusan dubu ma tunda jimawan ba kadan bane sai an jima da yawa to shine abin da malaki so ya karanta da wannan sai ya ce wa hadha yadullu ala annahu kana yaqulu rabbi firli aksara min marratayn mazkuratayn fil hadisi bal kana yukarriru wa yaliqu fi talab al maghfira kenan wannan sai nuna cewa yawan yake rabbi firli rabbi firli kuma gafara abu ce mai muhimmancin gaske tunda mafi yawan mu masu kuskure ne yana sai mutum ya rika neman gafara istighfari kuma ko da ba a sallah ba ya kamata a ci akalla a wuni mutum ya yi so ɗari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa inni la astaghfirullah fi yawm mi'ata marra a yini ina ma Allah istighfari ɗari kaga wanda shi an gafarta mushi sallallahu alaihi wasallama zunuban shi wanda zai da wanda bai yi ba ma duk da cewa ba zai yi ba amma kuma sai ya yi ɗari dole to ka gani ya kamata a ce mun yi ɗari biyu ko dubu biyu ko kuma dubu uku kuma a dace wanda ba wai mafi yawa idan aka ce azkar ko kuma istighfari ba sai dole mutum ya zo ya zauna a masallaci ba ya alwala ya kalli gabas yana misali in kana wani aiki sai ka bari ne za ka zo ka yi azkar a kana cikin aiki da kana iya ko kana cikin bulaguro ko kana tahiya kake abu sau na mahawanka astaghfirullah astaghfirullah dai baya maka wahala ba rabbi gifirli rabbi gifirli astaghfirullah wa tubu ilayhi sai mutum ya tayi to wannan yakan kara mutum daraja kaga mutane su da yawa suke fafutuka wajen neman arziki ta hanyar da bata dace ba shi kuma istighfari shine abin da yake gadarwa da mutane arziki annabi nuhu alayhi salam aya qur'ani yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum bidara kenan in mutane istighfari gari misali ko babu ruwa za a samu ruwa mai yawa wa yabdukum bi amwalin wa banina ya ƙara muku dukiya ya ba ku ƴaƴa sai ayi ta aihuwa arziki ne wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah ya sa muku gonakai ya sanya muku koramu na ruwa wannan duka dalilin istighfari duk abin da ya kama ka wahala kaka rudu da sai ka je gidan malam wane ka bashi kaza ko sai ka yanka ko sai sai kaza sai ka yi kaza wannan duka abubuwa tsari ne wanda idan mutum yi su da niyya mai kyau suna iya zama mushi kurban kamar ya neman iso wajen ubangiji amma idan baka yi su ba abin da ake so ka yawan su istighfari ka rasa arziki ka rasa yaya ka rasa kaza ka rasa kaza in dai mutum yawan yawan istighfari to dole insha Allah sai ya ga mamaki sai ya ga bambanci rayuwar shi lokacin da yake yi da kuma lokacin da baya yi kenan wannan rabbi gifirli rabbi gifirli sai mutum ya ta yi tsakanin sujada biyu musamman mamun da yake bin limami shi wanda zai ta yi kawo hakenan sai liman ya ce allahu akubar ya koma sujada ta biyu a da ta biyu mala ya ce allahumma gifirli warhamni